أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na 328 328 mala yana lissafa mana hukunce-hukunce na wakala mala yana lissafa mana hukunce-hukunce na, na wakala na biyar za mu tashi a tabudul wakala bi faske ahadin darfaini laha au bi mauti ahadihima au jununihi au bi adilin muwakkalin lilwakil mala ya ce wato sharaɗi na na biyar shine ita wakala kamar yadda aka sani shine da hausa ma ake cewa wakilci ko aika ko sako ka ɗau wani nauyi da naka ne ka ɗaura wa wani da ya je gabatar maka da shi a musulunci to abubuwan da malam ke lissafa shine abubuwan da ke lalata wannan wakala na farko ya ce wakalan nan da aka ɗora wani to tana lalacewa da mutuwar ɗaya daga cikinsu wanda ya aika da wanda ya aika an yi aika ba a je aika ba sai wanda ya aika sai ya rasu to aika ya lalace an gane hausa sai ya dawo da abin da aka ba shi na ga masu su a shi wanda aka aika sai ya rasu na aika ya lalace sai shi ma a dawo da na wani shi yasa musulunci yace in za a yi a sashe biyu da rubutu na dan yana faruwa shaidu da rubutu wanda za a ce ai ga abin da ya faru je da daddare ga abin da suka yi na sai a ce to ai tunda Allah ya karbi rayuwarsa na wannan magana an gama da ita daman ya ba da miliyan goma ne jiya da dare za a yi kaza to suke na sai a dawo da su a magana ta fito fili ko na shida ya ce famawakala fi bayin au shira'in la ya bi'u wala ya shari min nafsihi wala min waladihi wala min zaujatihi wala min mallaki kubar shahadatuhu lahum لأنه يتهم بالمحاباة للقرابة ومثل الوكيل في هذه المداربة والوسي والشريك والحاكم ونازل الوقت ما لاتي وند أكا وكيل تاشي وجن سيان وانا أبو كوسيو وانا أبو توفا وانا أيكم فزي بزي تاينا hada siyowa ko siyarwa ga kanshi ba ko ga ɗan shi ko ga matarsa ko ga wani wanda ba za a iya tsayawa ya ba da shaida a kansa ba wane zo ka zo zo na aike ka ka je misali mu ce cana yadda ake zo a so kaya zo na aike ka ka je ka so mun kaya ga dukiya ta gashi gashi za ka je kaza da kaza to ba daman ka hada da wani wani sai da izini na ayan gane in wani ya ce to shi ma zai aike ka to sai ka nemi izini na tun da ni na aike ka wata ƙila ne ya biya ma kuɗin jirni na ni na baka kuɗin hotel to ko matarka in ta ce ga sautu sai ka gaya mu ba ku ce kome ba na'am kawai na'am sai ha gaya mu cewa to a wannan tafiya da zan yi misali eh in zan je siyo ma kekuna amma mata ta ce da Allah da so mata mashin guda daya ce to ba damuwa ce a ban yadda ba ya danganta don wataƙila in ya ji za ka ma wajen sai da wancan to yana tunanin shi na shi kasuwanci zai samu matsala na wataƙila in ka haɗa shi da wannan yana ga zai samu ya Allah ya san me da haka zai iya cewa a'a ya ce don duk waɗannan da aka ce ba za a haɗa su ba saboda akwai kusantaka a ciki wanda zai iya kawo wani abu ya ce haka nan kamar wakilci ne wajen kasuwanci na mudaraba da wajen yin wasiya da wajen wanda aka haɗa kasuwanci da shi da wajen hukunci da wajen wato shaida na wakafi duka kun san a shari'ar musulunci alkali baya wa ɗansa shari'a a shari'ar musulunci ma alkali bayawa matarsa shari'a na wannan ne alkali sai fada ya hada wani da matarsa na aka zo kotunsa to ba zai shari'a ba saboda ai sai gyaran Allah na nufin ne shaidan ba zai bar shi adalci ba akan samu masu kokari amma ka san ka daura hajiya za ka haɗu da ita ai a tsakanin da Allah ai na misali ita ce ba ta da gaskiya ta zo ka yi shari'a za ka zo za ku haɗu da ita za ka yana da yana da wahala ƙwarai da gaske akwai wata kista ta shehu jiha shi wani gari ya je sai dan alkali sai ya mare shi to shi ne sai je wajen kotu ya gawa alkali to da alkali ya ce a jo da mutumin aka zo da shi sai alkali ya ga ɗansa ne to kaga sai ce to mu garin mu ka'ida duk wanda aka mara dirhami goma ake bashi ya ce ɗansa ya je kawo dirhami goma amma sai ɗan kista masu ido cewa ba sai ya dawo ba shi shehu bai gani ba amma da ya tsaya shehu jiha ya jira ya jira a kotu daman nuhu alƙali ya gaji ya ce to jika shi ne sai yana tsaye a kotu sai yana ta yake ya ce a ranka daɗe haɗa zai bai dawo ba ce eh bai dawo ba sai ce ranka daɗe shi ko wannan garin naku duk wanda aka mara dirhami goma ne ya ce eh ya ce da manya da ƙanana ya ce na ya yi ta lissafi da kowa da kowa alƙali yana ce mai sai yana ɗan matsowa yana zuwa ki ba suna gaya muku me yi ba na sai danna wa alƙali mari sai ce ranka da in ya zo ya baka a tunda da yana shi ya tabbata na goma goma ne kowa kaga ba matsala na ya ce in ya dawo kawai ya baka guda goma suke shi zai wuce ya ce layi rumanin wakil ma da a autalafa izalan ya furut au ya ta'adda fi ma wukila fihi wa in farada au ta'adda fa alaihi zaman ma a da au ta'atlafa wanda aka wakilta shi aka ba shi wannan irin amana ta tawakala to in abu ya bata baya biya in abu ya bata baya biya ya samu lalacewa baya biya wataƙila gishiri aka ce ya biye su yana hanya sai ruwa ya ɓarke na aka samu hasara to ba zai biya ba ya to sai dai idan ya yi ganganci ko ya yi ta'addanci ko an haɗa baki da shi an gane to wannan ne zai za a sa shi dole ya biya aka samu masu cin amana misali an ka samu misali wanda ka ɗauki tafi yanzu ka ba shi yana tukawa in an sace ba zai biya ka ba daidai a shari'ar musulunci ba zai biya ka ba saboda amintacce ne ai to amma aka samu maciya amana da zai hada baki misali da wasu su dauki na tawa ku labarin wani abu da ya taɓa faruwa a nan garin shekaru da yawa mutumin jos ne direbansa ya yi ci amanarsa cin amana ma wani iri wanda banda Allah ba mai bayyana irin wannan domin aikarsa yi da kuɗi zai kai jos shi ne sai ya je wani ƙauye ya haɗa baki da su ya ɗansa musu kuɗi ya sa su kamar duka suka bar duka har da ɗanyen yanka shi ko anan ne wani abu da suka kwarkwarjane shi ya dawo a birkici cewa barayi sun tare shi sun kwace kuɗi kuma ƙarya ne amma da Allah ya tashi tona mar asiri wata rana ya ɗauki mai gidan zai je jos daidai ƙauyen kawai sai motar su lalace daidai ƙauyen Allah ya motar su ta tsaya direbin ya shiga damuwa an kusa jos yana ta ce mai gidan bari ya sama masa drop na nufin shi ya karasa ina nufin ya ce a damuwa mai kake mai zan je na yi kawai ka je kawai ka za ba nisa ka je ka kawo mana makaniki ya duba mota ya ce kai ba inda zan ya tura shi wani gari ɗan ƙauye ne gabansu shi kuma yana wajen mota yaran garin sai suna zuwa suna kallon mota annan ya zo ya zagaya wani ya zaga suna dariya wasu ce shi ne wasu ce ba shi ba ne har da faɗan alama shi ne mana ba ka gane kaza da kaza ya ce yana ɗan ji sai kira wani a cikin sai kamar mai ji mai suke ba ta ce lalla ya ɗan samun ruwan sha ba wato yana neman ya ɗan buɗe hira ya je kawo masa ruwa a gidansu shikenan sai yake cewa na ji waɗannan suna shi ne sai kawai ya ɓara ya ce masa hai wannan ai kirimina ne wannan direban mota nan bai ma san shi ne mai mota ya ce kaji kaji kaji ya zo ya sa muka mar duka muka yayyaga mar riga har muka ji mar ciwo kuma ya ba mu kuɗi kuma asirin shi ya ce a lokacin da aka zo aka kama shi har ragowar kuɗin sai da aka karɓo a wajen shi to kaga banda Allah wa zai yi wannan kamun shi shi ne kawai to kaga irin wannan babu aminci in an gane na duk abin da ya barnatar sai ya biya ba irish ake cewa in abu ya bata ba za a kyale shi a taslul wakalatul mutlaqa فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية ويتصرف الوكيل في كل سائر الحقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الطلاق إذ لا بد فيه من إرادة المطلق وعزمه عليه إذا أتى متم وكلتي wato an bashi wakilci ne a take da aka ta sauran haƙoƙi da duk aka abin da aka wakilta shi ana iya yi shi ma yana iya yi da haka zai yana da tasarrufi a cikin haƙoƙin wanda ya ba shi wakilci ya ce sai dai kamar saki shi saki dole ne sai da wato niyya da na shi mutumin mutum ba zai je ya ce ka je ka ga matai shi kaza da kaza ka ce abinda ta mun misali abinda ta masa ran shi ya ɓaci ka gaya mata kaza da kaza ya da ya ce ai da ta ban haushi kawai sai na sake ta ina nufin ya sake ta a madadin na a madadin mijinta to ba zai yi wannan ba amma da shi ya aiki shi ya ce je ka ce na ya sake ta shi kenan ya ce mana yana lahu muwakkuluhu shara'a shayin fala ya juzu lahu nam shara'a gairihi famata ishtara gaira ma uyyina lahu fal muwakkal bil khiyar fi qabulihi aw raddihi wa kadha idha ishtara lahu معيبا أو أو اشترى بقبن ظاهر فإن الموكل يخير في ذلك بالأخذ أو الترك دون أكباشي واتو تبتولي specification na kaso min abu kaza na mai giram kaza madara mai gulun baya misali nake an gaya ma babu wani abin nan kaso min mota fijo menene 204 daga an santa misali aka faɗa an gaya ma to an gaya masa me zai su wakilcin da aka sa shi kenan to bai halatta ya je su 202 bai halatta ya je su 208 an gane sai da izinin shi mutumin cewa abin da ka sani na suwo babu akwai kaza ka yadda in suwo ce suwo suka so bai yadda ba suka damar da wannan shi ne ƙa'idar shari'a wato ba ka da dama tun da ya gaya ma mai yake so ka je ka canza ka yi wani abu daban wanda ba shi ce ba to idan kuwa mutum ya canza ya yi to shi wanda ya yi ba da wakilci na yana da zaɓi iya ga dama ya karɓa in ya gana ma ce sai ga biya shi don ba shi ya aike shi ba shi ne bilkiya ya da zaɓi yana so ya karɓa yana so ya maida shi idan kuma ya je so masa abu mara kyau to wanda yake bayyana abu mara kyau ya bayyana bai da kyau to yana shi ma da zaɓi ko ya karɓa ya haƙuri ko kuma ya maida shi to sai na ƙarshe na goma ya ce tasirru wakalatu bil ajrati ويشتغل فيها تحديد أجرته وبيان العمل الموكل فيه يا هلت إن زعي ونن وكالة متيتي نو ذاك بياني نو ذاك بياني zan biya ka kaza a tadance a faɗi nawa za a biya a faɗi kuɗin a sani da kuma aikin da mutum zai za ka je gari da kaza da kaza da kaza gari kaza za ka kwana kaza gari kaza ka kwana kaza a gari kaza za ka siya min kaza a gari kaza za ka siya min kaza duk a bambanci kowa ya san me zai to shi kuma ya ce to wannan aiki ba zan ma ba sai in za ka biya ni kaza sai zan biya ka shi kenan sai a rubuta ya ce suratu kitabatiha yadda ake rubuta wakala ba da alhamdulillahi ta'ala laƙar wakala fulanin fulanan wahuma fi sahatihima وكمال عقلهما وجواز أمرهما أن يقوم له بكذا وقبل الموكل المذكور الوكالة وأقرها بعد أن أشهد عليها فلانا وفلانا وذلك بتاريخ كذا wannan shine yanda ake rubuta ta a ce bayan an ce godiya ta tabbata ga Allah madaukake sarki sai a ce wani ya wakilta wani wani ne za a ta na ce wani ne shi sunansa za a ta ya wakilta wani shi ma sunansa za a rubuta kuma a ce da suka yi wannan sharadi kowa lafiya yake ba wanda ya sha giya na eh ba wanda ya sha kwaya a lokacin ai an gane inda wannan a tsakani to babu wakilci in hankali ya bace ko da wani dalili akwai bacin hankali na shari'a akwai na ganganci wanda mutum shi ya je da kansa ya zama suna cikin lafiya hankali suna nan lafiya kuma kowanne shi wannan ya mallaki a nashi ke mallaki wakala shi wannan ya mallaki kai shi ta inda zai bada kai shi yayi wannan aiki yace sai a rubuta a ce za ya wakilta shi zai yi masa kaza a rubuta abin da za a yi din ya kuma tabbatar kuma sun kafa shaidu wane da wane a matsayin kaza ranar kaza da kaza shikenan sai aji to kaga irin wannan ko mutuwa ta faru na za a fito da shi ba magana ba za su ce ba su san maganan wannan shine abin da shari'a ta yi wani in zai wannan ya ce a rubuta sai ya ce kai me ka rubutu kaman kama ana so a mutu ne na eh kama ana dan fatan mutuwa mutuwa a'a ba haka bane shi Allah madaukakin sarki ya san dole wuta nan sai an mutu na yaya haka ya tsara da haka shi yake son dan adam ya dinga aiki akan zai mutu da abin da yake kana kasuwa ne komai a tsatsare a tsatsare saboda wata ran tabbas baka ko baka bane na wallahi wande wande baka wannan ko kana so ko baka so wata ran dole na bana ne ko ina so ko bana so wannan haka Allah ya tsara rayuwa da haka mutum haka zai ta aiki kuma wannan ba zai sa wai misali an tseba ma za ka yi shekara ɗari da goma don kana wannan shi kenan sai a rage ma a ce to ka yi saba'in ba ha ɗari da goma kana nan amma lamarin ka zai tafi inda na dai ka yi shari'a na biyu ka bi Allah sannan in lokacin ya zo ma za ka sauƙaƙa wa mutane aiki as-sulhu shi ma da hausa ai sunan shi sulhu ko na ko ba shi na a shi ma sunan shi sulhu to da larabci ma sunan shi sulhu sulhu ne da ka sani mutum biyu su samu damuwa na a sasanta su to ai sulhu ne wani sasanci na cewa yayin sulhu tsakanin wani da wani hausan kuma haka take na wani da wani sun samu sulhu na ba hausa haka yake fada na ina na je ne na musu sulhu na haka ne tarihuhu asluhu aqdun baina mutakhatimain yatawassalu yatawassalu bihi ila hal al-khilaf بينهما وذلك كأن يدعي شخص على آخر حق أن يعتقد أنه صاحبه فيقره المدعي عليه بعدم معرفته به فيصالحه على جزء منه اتقاء للخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكاره ما ليكي تعريف سلو سلو شيني أقول yarjejeniya tsakanin mutane biyu da suke rigima a na daidaita su don me don a warware rigimar da ke tsakaninsu don a warware rigimar da ke tsakaninsu ya ce misali shi ne kamar wani ya ce wane ina bin ka dubu goma sai wane ya ce a washe ka ba ni dubu goma ce a can ina bin ka dubu goma a yan gane to idan aka samu haka wannan shi ne an shiga rigima dole sai an warware domin kai da aka ce ana binka dubu goma in ka ce a'a to sai ka rantse shi wanda ya ce na bi dubu goma abinda shari'a ta sa masa ya kawo shi na shi shaidu zai kawo albayyana ta alal muddai kawo shaida yana kan wanda ya ce abu nashi wal yaminu ala aman ankara wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa kuma tana kan wanda ya ce san bai san maganar ba kaga ya hada mutum da da rantsuwa to idan ne zaka ga yana tunani ta ko dai haka ne ko ba haka ba na wani zai ce san ba zai rantse ba saboda yana tunanin bai tabbatar na ko abin haka ba ne watakila ana mu'amala an manta yau da gobe to sai a samu sulhu a tsakani yadda za a daidaita a tsakanin waɗannan mutane guda biyu da haka zai haka ne don mai don ya guje wa husuma don magana ta zanta wuce kuma don shi rantsuwa kada ta haukan shi hukumuhu asulhu ja'izun li qawlihi ta'ala fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khayr وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصله بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما hukuncin samala ya ce sulhu halal ne a musulunci kuma ma sulhu aiki ne na lada mai girma ana son mutum ya zama mai sulhu domin ana samun aljanna a cikin sulhu cikin sauki shi ne gyara tsakani ko don sulhu ne gyara tsakani mutane biyu sun yi fada ka je ka yi ta shiga ka fita har ma an yadda har ƙarya ka yi don ka samu ka daidaita tsakanin su dawo suna rayuwa babu fada da wannan ibada ce shi yasa ma aka ce ko da ka faɗi magana ba daidai ba ma ba kai ƙarya ba eh wajen yin wannan kaga ka zama kishiyan annamimi shi annamimi aikin sabata tsakanin mutane ya shiga tsakanin aboki da aboki su shiga gaba ya shiga tsakanin makoci da makoci su dinga jin haushin juna haka nan wannan shine annamimanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu aljannata annamam mai annamimanci bai shiga aljanna Allah ka tsare mu yace saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yace babu laifi a kansu yana magana ma'aurata guda biyu an yi sulha bainahu ma sulha su yi sulhu sulhu a tsakanin su yi sulhu sai Allah da kanshi ya ce wa sulhu kai yin sulhu shi yafi alheri da haka alheri da kuma fana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce sulhu tsakanin musulmai halal ne sai dai sulhu wanda ya haramta halal ko kuma ya halalta haram wannan ba a yi shi wannan haramun da aka duk sulhu da za a yi zai zama sulhu ne wanda zai halalta halal na ya haramta haram ba za a samu kishiyan haka ba don ana son sulhu shi yasa a musulunci akwai ayyuka wanda ba a yadda sauran ayyuka marasa kyau ai shari'a ta bari in mutum ya shiga larura wato famanin durra gaira bagin wala arin wala isma alai shari'ar darura ta tubihul mahazurat mutum ya shiga larura musulunci ta yadda ya abin da shari'a ta hana shi kamar irin cin mushe cin mushe kaza an ta mutu haramun ne musulmi ya ci amma sai zan babu abinci yana jin yunwa ga ta ta mutu sai gasa na to ba ma kaza ba alade ma shi da mun ba su ko an yanka shi ba za ka ci ba ko to ko to a ce ma ba ya mutu kuma ka gani abu ya zama biyu to duka in dai larura ce abubuwan da maluma suka ce larura ba ta yadda musulmi ya yi shi ba shine kisan kai babu daman wani ya ce ma kashe wannan ko in kashe ka to sai dai ka yi haƙuri ya kashe ka ai kun gani sai dai kai ka yi haƙuri ya kashe ka ba za ka kashe shi amma dai ya kawo kwalban giya ya ce wani sha ko in kashe ka ko sai ka kwankwada misali na ke na eh duk abubuwa ne gashi haramun ne amma kisan kai shi kadai suka cire suka ce ban da shi saboda ai abinda kai abinda ya sa ka kai shine zai yi mako ina nan shi a to wani ma ba za ka yi masa Allah kiyaye أقسامه للسلح في الأمور في الأموال ثلاثة أقسام سلح أتكن دوكيوية كسكشي أكو يتي وهي السلح على الإقرار وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فيقر له به فيؤديه المدعي شيئا مسالهة حيث لم ينكر عليه حقه كأن يدع عنه بعد الدين الذي أقر له به أو يعبه بعد العين الذي اعترف له بها أو يصالحه بشيء أقر به من غير جنس ما أقر به كأن يقر له بدار فيؤديه دراهم أو يقر له بدابة فيؤديه ثوبا مثلا أصله على الإنكار وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فينكر المدعي عليه ثم يصالحه بإداء شيء ليترك دعواه ويريده من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار أصله على السكوت وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فيسكت المدعي عليه فلا يقر ولا ينكر فيصالح المدعي بشيء حتى يسكت دعواه ويترك مخاصمته mala ya ce waɗannan su ne rabe-raben sulhu a musulunci na farko sulhu da wanda aka ce ana bin shi abu ya tabbatar wane ina bin ka dubu goma ya ce gaskiya ne an gane ka gaba wani abu to yanzu za a yi sulhu shi ne sulhu na farko shi wanda aka ce ana bin shi ya tabbatar ana bin shi da haka amma za a yi musu sulhu sulhun nan zai iya kasancewa ya ce to shi ke dan ba ni dubu biyar na bar ma biyar na a musulunci wannan ya halatta aiki ne na ibada Allah zai baka lada da wata kila lokacin da yake kake bin shi bai ma da dubu goma misali ya ce kamar ya yanke masa ya sauke masa wani daga cikin shashin bashi wanda ya tabbatar ko kuma ya ce ke kana bar maka ko ya ce tun da ba ka da dubu goma ba ni kaza da kake da shi a madadin wannan dubu goma ina kiran dubu goma ne kawai misali zai ya zama koma mai yi ya ce ko ya canza ba irin abin da yake bi ba a biya shi da wani abu saɓaninsa ya biya shi misali gidansa ne ya bashi yanzu kuma babu gidan sai ce bari na biya ka kudin gidan ko kuma a ce wata dabba ya bashi to yanzu babu dabba sai ce to ni kuma ina da ina da yadi in yaduna zan biya ka da shi ayi lissafi kaga daban-daban ne duk wannan ana yi wannan shine sulhu kashi da farko sulhu kashi na biyu shine sulhu wanda ake shi wanda aka ce ana bin shi yana musu bai tabbatar ba shine mutum ya ce yana bin wani bashi sai ya ce a ni ba ka bina ya ce amma kuma sai a ce to a sulhunta don mai dan magana duk ta wuce shi ya daina cewa yana bin sa shi kuma don rantsuwar da take kan shi ta kau ba sai ya rantse wannan shine yanayi na biyu yanayi na uku shine sulhu wanda aka yi shiru wato mutumin bai ce eh ba bai ce a'a ba ai kun gane na farko ya ce eh ana bin shi na biyu ya ce a'a ba a bin shi to na uku shine bai ce komai ba bai ce a'a eh ba bai ce a'a ba to shine yanayin sulhu shine mutum ya ce yana bin wani abu sai ya shiru kawai bai tabbatar ba kuma bai musa ba to shi ma ana yin sulhu a irin wannan dan mai dan shi musulunci baya san al'umman musulmi su zauna babu shi kaga in aka ji wannan aka kyale su suna ta rayuwa haka to akwai matsala ko ba gane ba akwai matsala kullun ya zama babu shi amma sai ce to kai wani zo duk da cewa ka ce baya bunka na to gashi gashi ga abin da za a yi don a samu sulhu a tsakani shikenan magana ta kare an wuce ta kuma wannan taimako ne fa lahira saboda dama in mutum na bin ka bashi ka ce baya bin ka zaka biya shi lahira ai kaga matsala ce daman zaka shi Allah ba ba abin da yake inna laha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' a nan duniya ne ake rigima ake wane ne laira ko lauya babu na duk cewa ma ana ana akwai lokacin da Allah zai bar kafirai su yi musu a gabansa wannan ganin damansa eh Allah da kanshi yake cewa wato za su za su ce za su yi ƙarya har da Allah yake cewa unzur kaifa kazabu ala anfusihim yanda suka shirga ƙarya eh da su faɗi magana wadda take ba haka ba Allah ya ce ƙarya kuke ba haka aka yi a hakamu hukunce hukuncen sulhu a hakamu sulhu hiya a sulhu ala shi'in mudda'i bi ghairi al-akhdhi minhu kal bai'i a fi ma yajuzu wa ma yamtani'u wa fi sa'ir hakamil bai'i من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة فيما لم يقسم فلو دعا شخص على آخر دارا فصالحه بثوب واشترط عليه ألا يلبسه فلانا فلانا لم تصح صله لأنه يكون كالبيع إذا اشترط فيه شر مخل بالعقد ولو دعا عليه دنانير حالة مثلا فصالحه بدراهم مؤجلة لم يصح الصلح لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس ولو دعا عليه بستان فساله بنصف دار فإن الشريك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في النصف المصالح به ولو صالحه بحيوان على دعوى فوجده معيبا فهو مخير بين رده أو أخذه وهكذا كل صلح كان من غير جنس المصلح alaihi fa huwa kalbai fi sa'ir ahkamihi malaici shi sulhun nan idan aka yi shi na farko akan abin da aka ce shine to duk hukuncin hukuncin sa hukuncin kasuwanci abin da aka hana a kasuwanci to an hana shi a cikin akan sulhu wato ana maida inda ake maida aibi abu mara kyau yanda ake ba da zaɓi a kasuwanci yanda ake ba da wato wanda ya kamata a sayar masa da abu da farko kafin wani duka duka yana cikin sulhun nan da haka idan mutum misali ya ce yana bin wani gida sai ya ce to bai da gida amma zai biya shi da tufafi yadi misali amma sai ya ce yadin da zan baka sharaɗi shi ne ba za ka ba wa wani ba to in ya sanya wannan sharaɗin to sulhu ya lalace kamar yadda ba daman mutum a kasuwanci ya ce wannan abin da zan siya ma sharaɗinsa ba za ka siyar wa wani ba shi ma kasuwanci ya lalace ba ruwanka ba daman mutum ya sanya sharaɗi cewa zan siyar ma da hula amma ba za ka ba wa wani kyautarta ba ai kun gane gaba da haka kasuwancin bai ba kasuwanci an sayar ma naka ne ka gana ma ka tona rami ka bude kawai kayi kai da tsakaninka da Allah ne kayi almubazzaranci na nan amma kayan kai ko wani ba zai sabu da haka bai inganta ba ya ce saboda shi kaman kasuwanci ne idan aka faɗi wani sharaɗi wanda yake zai lalata shi to kasuwanci ya rushe misali sa'annan kaman kasuwanci yake da idan yace yana bin shi kudi sai yace eh zan baka gida a madadin kudin amma ba yanzu ba to shi ma sulhu ya lalace dole sai dai ya bashi kamar yadda ake canjin kudi gashi gashi a karba a lokacin nan yace saboda canji ana ka'idar shi shine ka mika ka karba a waje guda haka nan in yace ina bin shi gona yace to shikenan zan baka rabin gidana akwai gida da ni da wani muke mallake da shi zan baka rabin wannan gidan to shi ma sulhu bai yi ba saboda idan ana mallake da gida mutum biyu wanda yake da haƙƙi a sayar masa da rabin gidan shine wanda yake da rabin ai kun gane a ƙa'idar musulunci gida ne guda ɗaya mutane biyu suke suka siya na ɗaya na sama ɗaya na ƙasa misali nake sai na ƙasa ya tashi zai sai da nashi to wanda yake da haƙƙi a musulunci ya martalla shi ne na sama in ya ce ba zai iya ba to shi kenan amma ba dama a musulunci kawai kawo wani na ya ce a siyar ma wannan ita ce ka'idar musulunci to ya ce shi ma haka nan a sulhu saboda ba za a karɓe saboda ba shi wannan haɗa shi da wani ba a yadda ba tunda wanda yake da haƙi a neme shi da su yan ɓangaren gidan shi ne wanda yake cikin gidan ya ce haka nan inda zai yi sulhu da shi akan dabba wato sai kuma ya biya shi da dabbar da take da aibi ya ga tana da wani illa to zai iya maida ta haka nan duk sulhun da aka yi wato kaman kasuwanci yake a wajen sauran hukunce-hukuncensa na biyu idza kana ahadul mutasalihaini aliman bi kadhibi nafsihi fasulhu badilun bi haqqihi wama akazahu bi wajhi sulhu fa huwa haramun alayhi idan ɗaya daga cikin waɗanda ake wa sulhu ya san ƙarya yake ko san ana rigima mutum da ɗaya ya san ƙarya yake in dai ƙarya ne amma ba kowace rigima akwai rigiman da zaka ga mutane biyu na rigima kuma tsakani da Allah kowa da gaske yake ana nufin har da Allah ba wanda saboda iyakan abin da ya sani ke da ba da misali a ce kana raye a wani anguwa wani ma bai taba sanin kana da wani kani ba misali sai ya zo daga ƙauyenku ko daga garinku ku ya kuri daga garinku ba ƙauyenku ba na ya zo daga garinku sai ka ba shi rigarka malin-malin ɗinka naka ne misali ka ba shi motarka ko ka je kasuwa a kan an jima zai koma ka aiko shi gida cefane da motarka misali nake ya zo ya kawo cefane ya fakin mota inda kake ya ɗauki cefane ya shiga gida kai kuma ka zo wucewa ka gan shi ya ajiye mota ya ɗauki cefane da kayan ma da ka sani a jikinsa ya shiga gida da azhar da ya fita ya mai wa ɗan uwan shi mota shi ya hau mota ta buga rusu to sai aka zo ana magana zai ka je ka ce wallahi tallahi ya dawo da azhar gida kun gane ka yi tarantuwa da Allah kuma tsakani da Allah kake kuma ba shi bane na eh ba shi bane amma duk abin da kake da shi na ilimi da abin da kai har ga Allah Allah ya san iyakar gaskiyar ka kenan ka gan shi kana ga har ga hular kan shi ka sani na ga motar shi ka gani sai baka ma san yana da kani ba bare ka kawo wannan misali misali to kaga za a je ai ta buga shari'a da kai kai ta wallahi tallahi da azhar ya dawo gida wanda ya san bai dawo ba saboda da azhar sun tafi gwagwalada da shi a gwagwalada suka yi azahar da shi misali da ke ma kaga shi ma zai je ce wallahi tallahi bi dawo ba to kaga wannan ya rage alkali kuma na shi yasa shari'a take da wahala eh kaga kowa zai rantsi kuma rantsuwa sosai kuma tsakani da Allah to kaga shi alkali zai yi ta bincike har ya gano me ya faru yaya aka yi kafin ya yanke hukunci da ka aka samu mutum biyu suna rantsuwa abu ɗaya kuma kowa na da gaskiya da haka idan ɗaya daga cikin waɗanda aka yi sulhu da shi ya san ƙarya ne da duk abin da aka ba shi ya ci haram don shi ya san ƙarya yake yi na uku shine mani itarafa bi haqqin wamtana an ada'ihi illa bi ida'ihi shay'an lam yahillu lahu zalika kama ni itarafa kama ni itarafa bi dinari ko abi alf dinari alayhi wamtana an ada'iha illa an yuda'a anhu 500 minha amma idza lam yashtari wada'a shay'in minha وإنما المضر له تبرأ من نفسه أو بشفاعة آخر عنده فأسقط شيئا جاز للمضر أخذه, أخذه وذلك لما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم برما أجادر ليدعو عنه شدر دينه كما أن ابن أبي حدرد تقادى كعب بن مالك دينه في المسجد فارتفع أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته فخرج إليهما ثم نادى يا كعب فقال كعب لبيك يا رسول الله فأشار إليه أن دع الشدر من دينك فقال قد فعلت يا رسول الله فقال قم فعله ما لكي نا نأكو وندا يا tabbatar da ana bin shi bashi wato cikin waɗanda za a yi sulhu da shi ya fa ana bin shi bashi so sai bai biya abin da ake bin shi ba sai ya ce sai an sharaɗi sai an rage masa wani abu a ciki misali mala ya ce misali mutumin da ya ce ana bin shi dinari dubu sai ya ce san ba zai biya ba sai an sai an rage masa ɗari biyar to wannan sulhu bai yi ba ya ce domin babu dama shi ya zama shi ya sanya sharɗi a rage masa amma idan mai haƙƙi ne ya ga dama ya rage masa to wannan yana da dama ya karɓa shi da kanshi ya ga dama ya rage masa yana da dama ya karɓa ko wasu ka roƙe shi cewa wani kaɗan tausaya masa mai sai ya ce to na rage masa kaza kaza ko na rage kaza to zai iya karɓa ya ce me yasa saboda abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama akwai masu bin sayyidina Jabir bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke su yace su rage masa mana suka rage masa suka rage masa wannan bashi da suke da suke bin sa wannan kuma da ma hadisi ne na Imam Bukhari kamar yadda Ibn Abi Hadra ya nemi Ka'ab dan Malik ya biya shi bashin sa a masallaci a masallaci har suka daga muryarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida ya ji su suna husuma cewa sai ka biya ni yau sai ka biya ni kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji su yana cikin daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da ya fito ya same su sai ya ce ya kai Ka'ab ya ce ya amsa kiran ka ya Rasulullah sai ya ce ka rage masa bashi sai ya ce ya Rasulullah na rage masa sai ya ce kai kuma to tashi ka bashi abin da sauran abin da ya rage sai ya tashi ya biya shi na hudu wannan yake shine na na kashe inda zamu tsaya yace law salaha sharikahu fi ha'idin ala an yaftaha fa nafizatan aw baban fihi bi audin muayyan sahsulhu li'annahu kalbayni idan mutum yayi yayi sulhu da abokin rigimarsa akan wata katanga cewa sulhunmu da kai shine za ka buɗe ƙofa ta nan ko za ka buɗe windo ta nan in har ya yadda babu komai saboda kaban kasuwanci ne in ya yadda shi ke da wataƙila in ya buɗe ƙofa ta can ya rufe ta ce shi zai samu hanyar da zai dinga wucewa da sauransu wallahu alam sai mu na to bismillah mutum ne ake tare da shi irin wannan shafa'a a shufa cewa ko wanda ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba magana kuma ba ka shiri da shi wannan kai ta shafa yawa shari'ar Allah ba ruwanki da magana shiri ai ba Allah ne ce kar kai shiri da shi wannan musulunci ne wanda yake yake da haƙƙi shi Allah lokaci ya yi mana ma gaba ɗaya ya ce wala ya jiri mannakun shana'anu ƙaumi ala ala ta'adi kada gabanku da wasu mutane ta hana ku yi musu adalci Allah ya ce idulu huwa aqrabu littaqwa ku yi musu adalci shine yafi kusa da tsoron Allah da haka in dai wannan irin haƙoƙi ne na shari'a ko na zamantakewa in mutum yana da shi ba maganan wani waye zaka ba da haƙin nan da Allah madaukakin sarki ya bashi zaka zaka sauke nauyi kamar makwabtaka ne ai kaga haƙin makwabtaka ko mutum ba musulmi bane sai ka sauke ba magana wai sai musulmi ba na ko mutum ba musulmi bane yana makwabtaka da kai yana da haƙi a wuyanka kuma sai ka sauke sai ka sauke haƙƙin sa ne bai da lafiya ka gaishe shi haƙƙi amma ko san rayuwar Abuja Allah zai kai mu lahira lafiya na akwai matsala fa Allah rayuwar Abuja ko san akwai matsala ta turawa ba za ka ga turawa kuwa ba za su ji lahira ba kwata-kwata yadda Allah ya mace tsotsakikin sarki yake son mu rayu ba haka muke wannan shi ne in ka karanta musulunci yadda Allah yake maganan haƙƙin makwabtaka da yadda ya ce mu rayu kwata-kwata an canza ba shi muke ba na da kubduka sai dai wanda Allah ya ji kansa amma kowace rayuwa ah ga ma block of flat wanda gida ɗaya ne kai kofofi ne daban-daban amma za ka ga mutane suna da rayu bai san waye yake wancan fula ɗin ba na? na nan wannan blog of law gida ɗaya ne kawai kofa ne aka canza na? gini ɗaya ne ai amma sai ku rayu ku rayu ku zauna har wani ya mutu ma baka sani har wakka da shi wani ma mai haƙƙi biyu a kanka ka san haƙoƙin da shari'a ta ce akwai mutum mai haƙƙi uku a kanka akwai mutum mai haƙƙi biyu a kanka maƙoci kenan akwai mutum mai haƙƙi ɗaya maƙoci da ya zama musulmi ya zama kuna da alaƙa na jini kuma maƙoci to haƙƙi uku ne a kanka nashi akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin yan uwantaka akwai haƙƙin magwabtaka sai ka sauke su idan ya kasance ba dan uwanka bane na jini amma musulmi to yana da haƙƙi biyu a kanka akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin magwabtaka idan ya zama ba ba musulmi bane ba dan uwanka bane na jini yana da haƙƙi ɗaya a kanka shine na magwabtaka dole sai ka sauke shi za ka kyautata masa za ka gaishe shi za ka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gaida waɗanda ba musulmi ba ba musulmi ba kowa ya san hadisin yaro da yahudi wanda shi dama yakan zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hidima ya dan nuna masa abun alwala haka yana ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima amma babansa bai yahudi ne shi ma ba musulmi bane da yake Allah madaukakin sarki ya sa zai rabauta wannan hidima da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai tafi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kwana biyu ban ga wani ba kaga mu abinda ba ma yi yanzu mutum kwana biyu ko ya mutu ma ba ruwanka na sai dai kuma da lahira haka ne mana yanzu mutum ya tafi mu ne fa muke sallah da mutum shekara talatin bai san sunan ka ba baka san sunan shi shekara talatin kuna sallah kome za ku ga Allah Allahu ala ka san da tunda yana sallah kana sallah ai kun san ku yan uwa ne na akalla kun san ku musulmi ne haka matsala ce da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina yake sai aka ce ai bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ku zo mu je mu gaishe shi suka tashi suka je har gidansu suka same shi yana kwance lalle bai da lafiya kuma ya ga baban shi a zaune a kusa da shi aka yi sallama ya ce su shigo annabi sallallahu alaihi wasallam suka shigo ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi ya kalle shi ya kalle annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ya ce masa ka musulunta man sai ya haka da ido sai ya kalli babansa saboda ya san matsalan sai babansa ya ce masa a ɗi abal kasim ya ce ba in kana son ka bi shi shi kenan kawai sai ya kalma shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murna yana ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tserar da shi daga wuta nan ya cika shi kenan ya zama ɗan aljanna kaga wannan hidima da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi riba eh ta yi riba Allah ya nufi shi da shirya kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gaishe su kenan ba yanda ake tunani kamar musulunci ya ce in ka ga wanda ba musulmi ba sai ka kama shi da duka na musulunci bai ce haka ba wasu abu wasu ne suka shigo da wasu abubuwa da wasu abubuwa su kuma duk manufarsu wallahi ba addini ba ne har ɗaya addinin da ka sani ba shi suke nufi ba su daman kawai shirin zuwan dujar suke wa mutane su hargitsa al'umma hargitsa al'umma su lalata ta su hana ta bin Allah su hana ta sukuni su hana ta jin daɗin duniya in ba haka ba in ka tsaya ka ga abinda yanzu tura suke kashe kuɗi a kai na depopulation na duniya in ka kalla me amfani me ribar su nan wata shekara wani bature ya zo ya yi karya a nan ƙasan fa wai ya ce by the year 2000 wai abinda ya sa suke ta ƙoƙarin rage aihuwa wai by the year 2000 wai mutane za su cika a duniya za a ringa gosulo kamar mota ka gane misali za ku je wuce wannan na bayan ka wannan tirabin sai ya ce ya isa yanda ake ba mota wallahi ƙarya alhalin Allah ma mai duniya haka in mutane zama za su yi duk mutanen duniya suna iya taruwa a Najeriya in tsatsayawa za a yi ba ka ga kowa wannan ka je sakwata ka ga fili a hanya ka je ka gani na duk garuruwan da muke zaune garuruwa ne yan kaɗan fili kaɗan muka yi abin nan ko yanzu abuja da ake ta magana filaye ka bi hanyar gwagwala da ka bi hanyar abaji ka shiga nan ƙauyuka ka ga filaye ko magana ka yi nan kuje ka ga daji haka Allah ya yi filaye da yawa magana cewa za a yi gosulo wannan ba gaskiya ba ne Allah bai yi duniya a yi gosulo ba kawai dai suna wa dujar shirin jama'a ka san abin da suke suna shirya wa dujar mutane don mai don a samu cikakkun yan wuta kafin dujar ya fito kuma don alkawarin Allah ya cika na cewa ba zai tashi alkiyama ba sai ya rage ba kowa a duniya sai yan wuta ku gane duk wanda ka ganshi yana nan aka tashi kiyawa dan wuta ne duniya za ta cika da yan wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la taqumu sa'a illa ala luka ibn luka haka nan wani hadisi yake cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarin nas wani hadisi yake cewa inna mimma inna min shirarin nasi man adrakatuhum sa'atu wa hum ahya wanda suka ga tashi alkiyama suna da rai duka ɗan wuta ne Allah ya saba mana ka ko wannan ma zai sa ka dan ringa sha'awan tafiya na za ka gani wallahi ya zama baka na eh Allah ya sa da mu da zuriya mu duk ba kowa yawwa Allah ya tsara mu daga shiga wuta na gama faɗa mai nake faɗa ku na gama a a tauta minti biyar nam to na'am ka kamo mata shi ito aka dafa da shi Allah ne ya kama ka ya mai da kai ɗan sanda ka kamo mata shi ai Allah inda yi wannan ne kisoshin suna da yawa na inda Allah yake nuna ikonsa iko na Allah kuma la kisoshi ne wanda sun faru ina iya tuna kissar wani bawan Allah a Saudi Arabia yana na a littafi rubutacce ina da littafi wanda in ka karanta za ka kai Allah Allah Allah Allah Allah ne aikin haji ya je ya je aikin haji kudinsa ya kare to ka san aikin haji tun da kudin ka ya kare akwai matsala eh har yanzu har gobe kudinsa ya kare kuma na da kun san ba irin muzuri tun da dadewa ma su daga yaman ya suka zo aikin haji ba ma a jirgin ruwa ma ba abin nan ba yana ta lallabawa kuma lokacin ba maganan wai sai ka yi wata ma kana maka in ka gama aiki haji ya dan fita bayan harami bai da kuɗi yana jin yunwa sai ya tsinci gwal abin wuya na gwal babba haka sai ya ɗauka ya ce lalle wannan duk wanda yadda shi zai dawo nema sai ya tsaya a wajen halakwacin sai ga wani dattijo haka ya zo yana ta dube-dube ya tambaye shi me ya faɗi ya tabbatar ne nashi ne sai ya ba shi ya cire kuɗi ya ba shi bai da kuka bufa ya ce shi ba zai karɓa ya ce shi ai inda da sai tafi da shi don Allah ya mara bai da kuka ku ji wannan karatu ba bai da ko kwabo yana jin yunwa a maka ya tsinci abu an karba an ba shi kudi ya ce a'a wallahi ya ce haka yake to ba shi ne labarin ba ya je ya yi kwanaki da zai ya lallaba da za su tafi gida bayan wata biyu ya yi a maka ko uku ne ya tafi sai kwale-kwalensu ya samu matsala a cikin ruwa sai ya kai su wani bakin wani ƙauye ba su san garin ba sai ya zama dole suka sauka a garin to dama irin tafiyar da suke duk garin da mutum ya sauka yakan tsaya ma har da yi sana'a na kafin ya ci gaba ya zauna a garin to makarantun alkur'ani sai har ya soma koyar da yara karatun alkur'ani a garin sarkin garin sai yana ƙaunin shi saboda ya iya karatu bai ma ba su labarin irin matsalar da da cewa sun samu matsala ne ya gaishe a garin ba shikenan suna nan to abin da ya faru bayan mai wannan gol din ya dawo ya a garin su ne garin mai wannan gol din ya zo sarkin garin yana da ya guda daya mahaifiyarta ma ta rasu saura ci ko ba ta babu da irin yar ashe sai ya ba wa sarkin garin ya ce to shi yana ga shi ma lokaci ya kusa wannan da Allah ga amana yarsa in ya samu wani malami mutumin kirki da Allah ya aura masa ita in shi Allah ya halitta kuma Allah ya halin nasa ya rasu ana nan ana nan ya bayan ya koyar da yara tsawon lokaci shi ya ce masa sarkin gari ya ce gaskiya shi ba ya son ya bar garin nan kuma yana son ma zai ba shi aure sai ya aura masa ‘yar wannan mutum eh sarki ya masa komai ya aura masa gidan da mutumin ya bari da ‘yarsa a ciki gidan ya zauna duk ba shi ne labarin ba ranar da aka yi kawo amarya ta sa wannan gwal a jikinta shi ne sai ya ƙura wa gwal ido irin wannan gwal ba na taɓa rike shi labari ne har ya kai ga sarki labari ne mai tsawo na yankewa sai ya kai da sarki sai ya tabbata shi ne dai wanda ya tsinci gwal ɗin gashi Allah sai ya zai saka masa da gwal yarinyar ba ta yi ko wata biyu ne ko uku ita mata da su sai zama shi ne mai gadon gidan da gwal ɗin gama da eh ina na hannu risul arda wa wai alaina wa ilaina yau ja'u صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه akwai ɗan uwa da ƴarsa ta rasu ya kama hanya to Allah ya ji kanta Allah sa ta huta wanda suka rasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gansu Allah sa su huta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin